الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na fiɗihu a cikin mazhabar al'imamu Malik, imamu daril hijira, hujjatul umma, ra'asul mutini wa kabirul mutasabbitin abu abdullahi Malik ibn Anas. Allah ta'ala ya ji kansa da rahama. a cikin littafinmu mai albarka littafin irshadu salik ila ashirafin masalik a karatu wanda ya gabata da taimakon ubangiji subhanahu wa ta'ala mun gama bayani cikin babin da yake bayani dangane da sallar idi guda biyu wanda a yau insha Allahu subhanahu wa ta'ala za mu tashi daga kan fasli wanda zai tattauna akan abin da ya shafi sallah ta neman shayarwa. Na'am.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Fasalun. Tusannu salatu bi salatil ghaibi wa yustahabbu taqaddumuha bis-sawm bisiyamin wa sadaqatin wa nahwiha.
Faslun rabewa baina ma mawda wa ma ya'ti insha Allah subhanahu wa ta'ala a cikin bayani dangane da abin da ya shafi sallah ta neman shayarwa shehu Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya ce tusannu salatu li talabil ghaib an sunnanta sallah ta nafila li talabil ghaib saboda neman ruwa daga ubangiji subhanahu wata'ala idan aka ce al ghaib huwa al matar shine ruwa wanda ubangiji subhanahu wata'ala yake saukarwa daga sama وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد فأن سننت ينسلى لطلب السقيا من الله تعالى saboda neman shayarwa daga Ubangiji subhanahu wa ta'ala bayi suna cikin matsala ta ruwa ruwa ya datse ana ta wahalhali na ruwa mutum sai ya wuni ya kwana da cat zai samu ruwa wanda zai sha wani lokacin mutum sai ya jera kwana biyar kwana shida bai yi wanka ba saboda matsalar ruwa da ake ciki to a wannan lokacin an sunnanta a tafi filin idi a yi sallah ta nafila da niyyar allah subhanahu wa ta'ala ya kawo sauƙin wannan wahala da ake ciki ta ruwa hakanan idan ya zamanto ta bakuna sun kafe ba wani tabki wanda dabbobi za su je su su yi ban ruwa a can su sha ruwa a can kuma ga shi damuna ta yi jinkiri babu laifi a je a yi ta addu'a a filin idi Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ruwan sama saboda tabakuna su samu su ɗauki ruwa dabbobi su je su dinga shan ruwa hakanan kuma bayan an yi shuka ruwa ya sauka an yi shuka an tafi ana cikin noma ko bayan an gama noma ko ana cikin tono ko bayan an gama tono idan ruwa ya zamanto ya tsaya duk shukoki sun fara yin fari to da wannan lokacin babu laifi a tamfilin idi a yi sallah ta neman shayar da fari ruwa Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo albarkarsa ya saukar da ruwan sama saboda wannan shuka ɗin ta samu ta meke ta ji daɗi wannan shine abin da aka sunnanta yi imma shan dabobi imma shan bil'adama imma shan shuka duka ana yin wannan sallah saboda su wa yustahabbu taqaddumuha bi siyamin wa sadaqatin wa nahwiha ana so taqaddumuha gabatar wannan sallah da za a tafi filin idi ayi kafin ayi wannan sallah din to ana so a share fili da waɗansu ayyuka na alkhairai bi siyamin da azumi ana so kafin a tafi filin idi a yi wannan sallah ɗin limami na musulmai ya umarci bayin Allah ya ce to ‘yan uwa daga yau ranar juma'a za mu a azumci asabar lahadi litinin ranar talata in Allah ya kai mu sai mu tafi filin idi mu yi wannan azumin da niyyar Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar mana da ruwan sama Allah ta'ala ya saukar mana da rahamarsa duk wanda ya samu iko daga cikin bayan Allah wanda zai iya yi to ai kokari ayi wannan azumi na nafila wa sadaqatin hakanan kuma limami zai umarci mutane da abin da ya shafi sadaka abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya huwa cewa bawa mai yawa ne ko tsaka-tsakiya ne ko ɗan kaɗan ne ya ɗauka ya bayar saboda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tunkuɗe mana bala'ai da matsaloli da muke cikin rashin ruwa dinnan saboda as-sadaqatu dafi'atul lil bala kamar yadda ma'aici sallallahu alaihi wasallama ya faɗa as-sadaqatu tadfa'ul bala'a kama tudfi'ul bala'a kama yudfi'ul ma'un nara sadaka tana tunkuɗewa bala'i tana tunkuɗewa hushi na ubangiji subhanahu wata'ala kamar yadda wato ruwa yake kashewa wuta to haka sadaka take tunkuɗewa duk wani bala'i da Allah subhanahu wata'ala zai dora wa bawansa to idan yana sadaka to abin sai ya zo mai da sauki to sai limami yayi umarni da cewa a dinga tallabawa masu karamin karfi saboda wani lokacin kekashewar zukatanmu ita take janyowa kekashewar shuka din tamu idan muka yi shuka Allah tabaraka wata'ala yi watsi da mu ya ƙi mana ruwan sama saboda sai an yi ruwan saman ne sannan wannan shuka ɗin za ta fito to sai ya zamanto zukatanmu mun gyara su wani hauyaha da makamantansu irin abin da ya shafi limami ya yi umarni da dukkan wanda wani haƙƙi nashi yake kan shi na wani ya yi ƙoƙari ya mayar da wannan haƙƙi duk wani wanda ake bin shi bashi kuma lokacin sabkar bashin ya yi kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya hore mishi abin da zai biya din na bashin to ya kokari ya maida wanda yake bi wanda yake bin shi ya maida mishi kayan shi kada ya danne mishi haƙƙinsa duk wani wanda ya zalunci wani ko wani wanda ya saci kayan wani ya yi kokari ya mayar wanda ya ɗauka mai kayan shi ya maida mishi kayan shi shine wani hawi hakinan da makamantansu na'am وهي ركعتان بالمصلى يخرجون ضحوة متبذلين متخاشعين يظهرون الندم والتوبة وهي ركعتان to wannan sallah wanda aka sunnanta saboda neman shayarwa daga Allah subhanahu wata'ala ana yin ta ne nafila ce ake yin raka'a guda biyu bil musalla kuma ana yin ta ne a filin idi ba a masallaci ake yin ta ba ba irin kamar sallah ba ce ta kisfancewar wata wanda ake yin ta a masallaci ba irin kamar sallah ba ce ta kisfancewar rana wanda ake yin ta a masallaci irin sallah ce ta idi wanda ake zuwa filin idi a yi sallah ɗin ana ya juna dahawatan sannan kuma al'imamu wal ma'amumun limami da mamu suna fita ne dahawatan da wallaha lokacin da yake halitta a yi sallah ta nafila a wannan lokacin da limami da mamu za su fita mutabazzilina mutakhashi'ina halin kasancewarsu suna masu mugunyar shiga idan aka ce mutabazzil shine shiga wanda take kashashiya kowa limami zai ce to duk wanda zai fito wannan filin idan a rannan ya zamanto abin da zaka sanya a jikinka ita ce irin tufafin da zaka tafi gona da su shigar da zaka yi ka tafi gona idan aka ganka an san ba dama za a tafi yaƙi ne za a ce ma amurkawa to irin wannan shigar zaka yi idan za a tafi filin idi ranar sallah ana so a saka sababbin tufafi go to a wannan rana ana so a fita da tsofaffin tufafi tsummo kara kayan da ya gama aiki kawai sai zuwa gona fidda taki kake da su da sauransu shikenan kawai ya sha wanki sai ka tafi da su masallaci sai ka tafi da su filin idi kana da shadda kana da yadinka mai kyau wannan sai ka ajiye shi a gefe wannan ba ranar shi bace saboda a wannan ranar ana so a mayar da kaya ga baki ɗaya a wajen ubangiji a mayar da kaya da komai duka a koma zuwa ga Allah ta'ala da shiga wanda take mai mugunyar shiga idan da ba a saba ganin ka ba da riga wanda ta koɗe daga baya a rana a ganka da riga wanda take koɗaɗɗiya amma akwai wanda ta tazge daga kafaɗa ka saka ka tafi da ita in aka ce akar makalla ne ka ce eh yau ta kai ake ba ta kaya ba kai za mu je mu za mu je mu nema yau mutakhashi'ina sannan kuma halin kasancewar su waɗanda za su tafi yin sallah ta neman shayar da fari ruwa wato suna masu ƙasƙantar da kai ga Allah suna masu alamomi na tsoron Allah da kiyayewa dokoki na Allah sun bayyana a tattare da su don ya zamanto yana daga cikin idan za a tafi abin da ya kamata shi ne a tafi a ƙafa daga kaga mutum yana tafiya a ƙafa kuma kowa daga kagan shi kamar daidai tafi wajen sutura ne ba hira da dariya a cikinta in za a tafi kowa daga kagan shi kasan cewa lalle ana cikin damuwa wannan yanayin da ake ciki ba yanayi bane na awa mutum barka sai dai na amai ta'aziyya mun gane da kyau sannan kuma yuzhiruna nadama wa taubata suna bayyana nadama a fili karara daga kaga fuskar su ma kasan cewa lalle wani yayi la'asar za ka ga babu alama ta mulmushi da fara'a a cikin huskar shi kana sannun mu dai sannun ya muka ji kuma da wannan yanayi ce alhamdulillah an gane da kyau wattaubata sannan kuma suna masu bayyana komawarsu zuwa ga ubangiji tabaraka wa ta'ala daga wannan aiki na asha da suke aikatawa wanda ya janyo musu hushi na Allah hal ya musu fari zuwa ga aikata aiki wanda yake nagari wanda zai janyo musu rahama ta Allah wanda ɗaya daga cikinsu ita ce sabkar ruwan sama. Yusalli na.
Yusalli bihim qabla al-khutbati wa yukutiruna al-istighfara ba'da al-khutbati.
Yusalli bihim qabla al-khutba. To limami idan ya je masallaci ana idan ya tafi filin Idi ana isa filin Idi ba wai khutba za a fara ba ba irin juma'a bace irin sallar Idi ne haka ake. yusalli bihim limami yana yi wa mamu sallah qabla al-khutbati kafin ayi khutba wannan haka ya kamata ayi wa yukthiruna al-istighfara hal al-khutbati ato mamu waɗanda suke zaune suna jin limami yana khutba bayan an gama sallah ta wannan ta neman shayarwa to suna yawaita yin istighfari a lokacin da limami yake cikin khutba to za su yawaita yin istighfari saboda istighfari yana ɗaya daga cikin alkhairan da bayi suke samu idan suka yawaita istighfari shine ruwan sama kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin alqur'ani fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaran yursilis samaa alaikum midrara ubangiji subhanahu wata'ala ce annabi Nuhu alaihi salatu wassalam ya ce na ce istaghfiru rabbakum ku nemi gafarar ubangijinku dangane da miyagun ayyukan da kuke aikatawa ku roƙi Allah ya gafarta muku ya kankare muku waɗannan laifuffukan da kuke aikatawa dan ubangiji ta'ala ya kasance mai yawan gafara ne ga dukkan waɗanda suka tuba zuwa gare shi suka koma zuwa gare shi suka yi istighfari sannan kuma yursilis samaa alaikum midraran Ubangiji tabaraka wa ta'ala zai saukar da ruwan sama a gare ku, a maimaice zai yi ta malalar da ruwan sama a gare ku. To don haka jifari yana ɗaya daga cikin sabubba waɗanda suke janyowa arziki, yana ɗaya daga cikin sabubba waɗanda suke janyowa samun ƙaruwa ta ‘ya'ya, yana daga cikin sabubban da suke zamantowa dalili ne na saukar da ruwan sama, kamar yadda ayoyin suka faɗa wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qara na'am wal afdalu halal khutba ko wal afdalu abinda yafi ga shi limami bayan ya gama yi musu sallah ta nafila raka'a biyu an ya khutba bil ardi yayi khutba din a gas a gas zai yi khutba kada a kama wani tafi a ce ya zauna ko ya tsaya a kan shi a'a dama shigar da za a yi ba shiga ba ce wanda sai ka buƙaci tafi za ka zauna a kai shiga ce wanda daga an ganka an ga miskinan za mu turabacin an ga mai ƙaramin ƙarfi talaka wanda yake ma'abocin ɗamfaruwa da ƙasa to wannan shigar ita za a tafi wannan filin idi ɗin na'am
فإذا فرغ استقبل yawa القبلة istaqbala al-qibla استقبل نعم استقبل القبلة وحول رداءه
fa idza faraga to idan limami ya gama wannan khutba bayan yayi khutba to yanzu kuma istaqbala al-qibla sai ya fuskanci al-qibla ya juya ya kallaci gabas wa hawwala ridaahu sai ya canzawa mayafinsa wanda ya zo da shi ya canza mai zama shine sai ya juya mayafin shi wato ma'ala yaminihi ya kunu ala yasarihi bangaren da yake kan kafadar shi ta dama ya koma kan kafadar shi ta hagu bangaren da yake kan kafadar shi ta hagu ya koma kan kafadar shi ta dama wannan kuma littafa'ul wato wannan tahwilul ardiya wanda limami da mamu za su yi saboda fatan wannan yanayi da muke ciki na rashin ruwa Allah ta'ala ya canza mana shi da yanayi na saukar da ruwan sama mun gane ku wannan shine hikimar wa hawwala rida'ahu sai ya juyar da mayafinsa wa hawwalu ardiyatahum su ma mamu waɗanda suka saurari huɗuba ta limami sai su juyar da mayafansu amma ba zai yi kalbu ba ƙasa ba za ta koma sama ba sama ba za ta koma ƙasa ba saboda idan ya haka tafa'ul din shine kuma irin faj'alna aliyaha safilaha zai koma wannan wannan shi kuma wannan ba mai dadi bane saboda yana magana akan kissar mutanen annabi Lutu alaihi salatu wassalam wanda wannan ita ce azabar su mun gane da kyau la amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun fa akhadhatuhum as-sayhatu musbihin mushriqin faj'alna aliyaha safilaha wa amdarna alaihim hijaratan min sijil inna fi dhalika laayatin lilmutawassimin yanzu yanda dai wajen juya mayafi din mun ga da kyau babu wani tafi annabi yawwara ma alal yamin yanzu misali idan a haka yake idan a haka yake an gane da kyau a ga shi wannan haka idan a haka yake a haka yake an gane ku? yanzu aka tashi na Haka da. an gane ku? haka za a yi ba za a mashi haka ba yawwa mun gane da kyau yawwa shine yace wa hawwalu ardiyatahum su ma mamu din sai su jujjuya mayafansu duk wanda ya san ya zo da hirami shikenan sai ya juya shi ma alal yamini alal yasar wato gezar da take kan kafada ta dama sai ta koma kan kafada ta hagu hakanan kuma jezar da take kan kafada ta hagun sai ta koma kan kafada ta dama to wannan haka za a yi saboda fatan wannan yanayi da ake ciki na kunci da rashin ruwa da tsadar abinci Allah subhanahu wata'ala ya canza shi da yanayi na yalwa da samuwar ruwa da arhal abinci da kuma lafiya na'am
والمستحب wa yas'aluna Allah ta'ala sannan kuma sai su dinga roƙon ubangiji subhanahu wata'ala a wannan lokacin limami sai ya daga hannayen shi ya roƙi Allah subhanahu wata'ala yanayin da ake ciki Allah ta'ala ya canza musu shi Allah ta'ala ya saukar musu da ruwan sama Allah ta'ala ya kawo musu yalwa Allah ta'ala ya kawo musu albarkar wannan abincin da aka shuka Allah ta'ala ya kaza Allah ta'ala ya kaza Allah ya kare su daga kaza ya kare su daga kaza na'am نعم والمستحب اللهم اسقنا من بركات السماء وما تنبت آه.
وما نعم babu wawu نعم من بركات السماء ما تنبت لنا به الزرع وتد- وتدر لنا به الدرع وتدفع به عنا الجهل ولا تجعلنا مع القوم القانتين to shikenan wal mustahabbu abinda aka so ga shi limami lokacin na addu'ar da zai yi shine ce Allahumma sqina min barakatis sama'i Allahumma ya ubangijinmu isqina ka shayar da mu min barakatis sama'i daga albarkatai na sama ka shayar da mu matun bitu lana bihi zar'a wato abin da za ka tsirar mana da shuka bihi da saukar shi wannan ruwa ɗin Allah ka shayar da mu albarkar sama wanda idan wannan albarkar sama da ka shayar da mu ita zai zamanto sababi ne na tsirar da shuka ɗin da muka yi sannan kuma idan ta fito sababi ne na kama jikin wannan shuka ɗin da muka yi ta kama jiki ta dawo cikin hayyacinta saboda a wannan lokacin kowace shibga ta komaɗe ta yankwane tana famar gangarawa zuwa ga lahira to Allah ka tashi kafaɗarta wato dirru lana bihi dar'a ya ubangiji sannan kuma ka shayar da mu daga albarkatai na sama ma tudirru lana bihi dar'a wato abinda zaka bubbugar mana da hantsotsi ad-dar'a hantsa ta dabobi namu bihi ta sanadiyar saukai shi saboda idan aka yi ruwan sama a wannan lokacin idan tsiro ya fito ciyawa ta fito idan dabobi suka je suka yi kiwo za su ci su yi bulbul sannan kuma hantsarsu za ta ci kaɓaɓul da nono a yi ta tatsa wata dafa'u bihi annal jahada sannan kuma wata dafa'ul jahada anna za ka tunkuɗe wahalar nan da muke ciki daga gare mu bihi saboda saukar da wannan albarkar taka ta sama wannan ruwan sama wannan wahala da muke ciki ta idan kana da dabobi guda biyar in za ka musu ban ruwa sai ka yi tafiyar da ta kai kilomita biyu kilomita uku da ƙyat za ka je ka samu ruwa budo ɗaya ka zo callo-callo kowanne daga cikin dabobin ka ɗan tsatsakura mushi ba don ya ishe shi ba to wannan wahala da muke ciki ya Allah ka tunkuɗe mana ita wannan matsala da muke ciki ta wahalar ruwa sai mun je guri kaza za mu samu ruwa wanda da ruwa da dala biyu za ka janyo shi gidanka amma yanzu ta kai ruwan dala biyu ya koma dala goma kai in kana buƙatar za ka yi ban ruwa inda da dala ashirin kake ban ruwa sai ya koma jika guda ko kuma dala ɗari to Allah ka tunkuɗe mana wannan wahalar da muke ciki wala ta ja'alna ma'al qaumi laqanitin ya ubangiji kadda ka sanya mu ka mana zubin goro tare da mutane waɗanda suke ɗebewa ƙauna daga samun rahamarka wato waɗanda suke ɓatattu kangararrun bayi su ne waɗanda suke ɗebewa ƙauna daga rahama ta Allah wannan shine abin da annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya faɗa qala wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun to yace ai ba wanda yake ɗebewa ƙauna daga rahamar ubangijinsa ba wanda yake sawa cewa ba zai samu rahamar Allah ba face dai mutumin da yake batacce mutumin da yake kangararre mutumin da yake mutulu amma duk mutumin kirki bawa na Allah a kullum yana sanya rai yana sanya ran cewa zai samu rahama ta Allah qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim na'am اللهم اسق عبادك وبحيمتك وبهي وبهيمتك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت اللهم اسق عبادك يا أبنجي ka shayar da bayanka ruwa ya zamanto yadda suke cikin wannan wahalar ruwa ana ta diri za ka je ka tar da sama da budo arba'in a gabanka ka je da budo ɗaya sai ka yi layi wanda a da kai baka san bayin layi to ya Allah ka shayar da bayanka ruwa ya zamanto ruwa ya ishe su ya wadace su wa bahimataka ya ubangiji dabbobinka waɗanda suke ba sa magana bayinka ne wanda suke ba sa magana a ƙalƙashin bayinka waɗanda suke yin magana Allah su ma ka shayar da su ruwa ka sa tabakuna su ɗauki ruwa ta yanda idan aka je yi musu ban ruwa ko aka je cikowa ruwan yi musu ban ruwa ya zamanto ba za a sha wahala ba wanshuru rahamataka ya ubangiji ka yada rahamalka ka yada rahamalka a cikin bayinka da zamanto ko ina daji da cikin gari birni da ƙauye duk inda aka shiga kawai rahamalka ta sabka ruwan sama ya sabka ƙasa ta jika tsiro ya fito ko ina kaje zaka ga tsanwatsar rahama ta Allah subhanahu wata'ala kenan وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته ubangiji subhanahu wata'ala shine yake sassaukar da ruwan sama bayan bayan shi sun ɗebe ƙauna game da samun ruwan samar sannan kuma Allah ta'ala shine yake yada rahamarsa a saman ƙasa ya zamanto wannan ruwa da ya saukar ya zamanto sababi ne na tsirowar ciyawoyi da shukuna daga ƙasa sannan kuma bayi za su moru da wannan shukuna sannan kuma dabobi su ma za su moru wa huwal waliyul hamid ubangiji tabaraka wa ta'ala shine alwaliyu majibincin lamarin bayansa waɗanda suke muminai sannan kuma shine abin yabo a cikin aikinsa wa ahyi baladakal mayyit ya ubangiji ka raya garinka ka raya ƙasarka wanda take macacciya wanda ta bushe ta zama tsandauri ta yi ƙangau to Allah ka rayar da ita ta hanyar zubar da ruwan sama a kanta ya zama to ta tashi an gane ko kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin alƙur'ani wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alayha al-ma'a اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير نعم
فإن أجيبوا وإلا أعدوا ولو مرارا نعم. ولا بأس بخروج الأطفال والبهائم والقوائد وأحد الذمة منعزلين عن المسلمين لا منفردين بيوم شيكنا إيه فإن أجيبوا idan an amsa musu da suka tafi suka yi wannan addu'ar suka yi wannan sallah suka yi wannan addu'a suka zamanto munkasirina mutabaddilina mutakhashi'ina ga sunan kana ganin su kaga cewa lalle kuma an yi la'asar to idan an amsa musu Allah ta'ala ya saukar musu da ruwan sama falillahi alhamdu wa shukur yabo da godiya sun tabbata ga Allah dama abin da aka je nema din kenan shine fa in ujibu falillahi alhamdu wa shukur wa illa idan ba amsa musu ba ai wa illam yujab idan ba amsa musu ba idan Allah subhanahu wata'ala bai amsa wannan addu'ar tasu ba ta hanyar saukar musu da ruwan sama a wannan rana din adu to babu laifi a gobe a koma babu laifi a gobe a koma idan aka yi a gobe bayan an gama hallo suka dawo Allah ta'ala bai kaddara akai ruwan sama ba babu laifi ji ba a koma shine ce adu sai su koma walau miraran koda a maimaice ne babu laifi mun gane da kyau idan ya zama to yau an tafi an yi ba shi yake nuni akan cewa ba idan aka zo aka zauna a gida idan ba a yi ruwa ba yau a ce kawai a haƙura kada a koma Allah subhanahu wa ta'ala yana so ya ga bawan shi ya nanace wajen roƙon shi, wajen mayar da kayan shi zuwa ga Allah, babu laifi limami ya ce, To, ‘yan uwa za mu koma gida yau, amma idan ba a yi ruwa ba daga nan zuwa gobe, to gobe da safe ma akwai haɗuwa. Hallo idan aka zo washe gari, idan aka yi zai ce, To, ‘yan uwa za mu koma gida, idan ba a yi ruwa yau ba, washe gari ma za mu dawo, babu laifi ko da so ashirin ne a yi. asbag ibn al-faraj al-misri Allah ta'ala ya ji kansa da rahama wani lokaci an samu fari a masar a lokacinsu sai da ya jera kwana 25 yana salatu listisqa a wannan lokacin akwai manya-manyan malamai na masar irinsu abdulrahman ibn al-qasim almajirin al'imawa malik irinsu abdullahi ibn wahab al-misri wanda shi ma almajirin al'imawa malik ne amma a wannan lokacin ba su yi musan abin da ya aikata ba saboda sun san cewa dama abin da ake bukata din shine ruwan sama to Allah ta'ala bai saukar da shi ba sannan kuma ba shi yake nuni akan cewa kuna da kwai datti mai yawa a wajen Allah shi yasa bai amsa muku ba wani lokacin ubangiji tabaraka wa ta'ala yana jarraba bayinsa ta hanyar kunci kamar yadda yake jarraba su ta hanyar yalwa mun gane da kyau wala ba'asa bi khurujil atfal babu laifi da fitar yara kanana babu laifi a wannan rana idan za a tafi wannan filin idin to yara kanana irin a sallah da ake siya musu luleti a siya musu jin da santir da sauransu su yi ta tankiyo su je suna ta hotuna wani za a gan shi da dai kushi wani da turuwa kush wani da sauransu to idan za su fita a wannan ranar ba haka za a ce musu su yi ba za su yi shiga ce wanda ta dace irin shiga ta almajiri wanda yake karatu na tsangaya zai yi shiga wanda take kashashiya da dauda durkula a ce to su je su ma a kai su can su je su yi wasan su a can babu laifi wal baha'im haka nan babu laifi a tattari dabobi a tafi da su a ce duk wanda ya san yana da kwai dabobi awakai tumakai da awakai da raguna da shanu da raƙumma to babu laifi kowa ya fito da su a ce in doki gare ka a gida ka fito da shi kana jan shi a kawo su ma a zuba su a filin idi a dinga tsinkaya a ce gagar ke can na raƙumma gagar ke can na shanu gagar ke can na tumakai da awakai to wannan babu laifi wal qawaid hakanan kuma babu laifi game da abin da ya shafi wato fitar waɗanda suke dattijawa ne mata wanda alherinsu ya ƙare idan aka ce alƙawa'id su ne waɗanda suke sun fice shekara saba'in wanda sun manyanta daga cikin mata sun zamanto dattijai tsofaffi to babu laifi da fita da su su ma ce musu to kuma haƙuri za ku yi ku fita babu laifi a fita da su wa ahli zimma sannan kuma babu laifi da fitar kafiran amana babu laifi su ma a ba su dama a ce su fita mun gane da kyau kafiran amana su ne irin ahalul kitabi wanda suke zaune a gari naku ga cocinsu can suna da gurin da suke ibadarsu don ranar asabar da ranar lahadi to yanzu idan wannan yanayi ya kama to babu laifi idan suka ce za su fito su ma su je to sai a ba su damar su fito shikenan su fito a zo da su filin idi munazili na anil musulmin amma idan suka zo can inuwarsu daban za su je su shiga su je su can su yi shinhudarsu daban su waru anil musulmina daga musulmai babu laifi lamun faridi na biyomin amma baya halitta a ba su damar su kadaita da rana tasu ta kansu a ce yau musulmai su tafi duk wani musulmi a yi shela a ce yau duk wani musulmi yau ne za su fita musulmai yau ne za su fita gobe rana ce ta kafiran amana ba za a ba su wannan damar ba damar da za a ba su ita ce damar za su iya fita tare da musulmai amma idan suka je su kowa ya zauna a inuwar shi kowa tashi ta kushe shi da jan su can su zauna su yi buge-bugensu mu ko mu je mu gaya wa Allah subhanahu wa ta'ala matsalolin da muke da kai Allah ta'ala ya saukar mana da ruwan sama saboda gudun Allah subhanahu wa ta'ala shi yana jarraba bayansa saboda ya bayyana waɗanda suke da mu imani na gaske da wanda suke da kai imani jabbi ma kana Allahu li yadhara al-mu'minina على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب ولي ولي وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين an gane ko to ubangiji tabaraka wata'ala yana jarraba bayin shi saboda ya tace bayin shi muminai ya bayyana su a fili karar a gane su cewa lalle wannan ko ana a tsare a tsare su muminai amma waɗancan su kuma bara gurbi ne ba muminai bane munafukai ne to idan suka kaɗe ta da ranarsu suka tafi radda aka ce yau kiristoci suka je suka yi ibada suka yi roƙon ruwa suna dawowa kawai da marici aka yi ruwan sama shikenan waɗansu daga cikin musulmai ɗin wanda suke da kwai ragon ƙuduri wanda ba su da aƙida mai kyau sai zama tun sun ce ba ga irin ta ba kuna cewa waɗannan mutanen su ne mutanen banza su ne kaza su ne kaza ga sanan jiya kun je ko an yi adda ruwan ya ƙi zawwa yau suna zuwa da suka je saboda lamarin su ya fi nakuci ga shi ne da sun zo da ruwa yanzu har ya sa wani daga cikin bayan Allah ya barar da imanin shi ta irin wannan yanayi to shi yasa ba za a ba su damar su fita ba da rana tasu ta kansu sai dai su fita tare da musulmi in za a fita a fita tare in aka je amma kuma kowa ya ci gashin kanshi mun gane da kyau na'am wa bihadal qadar kifaya subhanakallahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك